الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na arba'in da biyar a cikin wannan littafi namu mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi allah ya masa rahama za mu tashi a kan babban zunubi na talatin da biyu da yake magana a kan wato hukuncin cin hanci da rashawa karɓan cin hanci da rashawa a watan da ya gabata mun yi bayani a dangane da hukuncin cin hanci da rashawa ayoyi da hadisai da maganganun malamai da fahimtar su dangane da haɗarin wannan ɗabi'a ta karɓar cin hanci da rashawa za mu ƙarasa babin yau insha Allah za mu shiga kabira ta gaba akwai hikayat daga malamai hikayoyi da malam ya kawo mana da kuma wa'azi da ya rufe babin da shi da farko dai ce hikaya an hakaito daga imamul auza'i Allah ya masa rahama babban malami faƙihi wanda shi ma yana da mazhaba tasa yana da mabiya masu tarin yawa kamar yadda imamu malik yake da mazhaba imamu shafi'i yake da mazhaba ishaq ibn rahuya yake da mazhaba imam abu hanifa yake da mazhaba shi ma imam al-auza'i yana da mazhaba kuma imamun ne matubuwa ana bin sa yana da mutanen da suka yadda da fahimtarsa da karantarwarsa wata rana yana zaune a beirut wa kana yaskunu bi beirut anna nasraniyan jaa ilaihi faqala inna wali ba'la baka zalamani bi mazlamatin wa uridu an taktuba ilaihi wa atahu bi qullati asalin فقال الأوزاعي رحمه الله إن شئت رددت القلة وكتبت لك إليه وإن شئت أخذت القلة فكتب له آه إلى والي أن ضع عن هذا النصراني من خراجه فأخذ القلة والكتاب ومضى إلى الوالي فأعطاه الكتاب فوضع عنه ثلاثين درهماً بشفاعة الإمام رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته a matsayinsa na shugaba kuma jagora malami wata rana wani kirista ya zo ya same shi nasrani yana ba da haraji a garinsu a wajen wani shugabansa sai ya zo gurin imam al-auza'i a matsayinsa na babba kuma jagora yana gaba da wancan sarkin ya ce ina so ka taimaka min akwai wani sarki da ake ce da shi wali ba'alabaka wali ba'alabak kamar gwamna kamar shugaba na wannan gari ya ce ya zalunce ni amma ina so ka rubuta min takarda ta neman ceto da alfarma in kai masa don ya rage min nauyin harajin da ya dora wannan kirista ya zo masa da ainihin wato buta ko tulu na zuma irin da ya kyautata wa ainihin wato shugaba ko ya faranta masa imamul auza'i ya ce a'a in ka so ka juya da zumarka ni zan rubuta maka ba sai ka bani wani abu ba in kuma ka ce kana so sai na karba shikenan babu damuwa sai in karba amma dai bai karba ba yace tafi da kayanka ya rubuta masa zuwa wali ba'alabak a cikin takaddar yace da shi an da da an hada nasarani min kharaji muna baka umarni wannan kiristan ka rage masa harajin da ka dora masa kaga fa kirista ne mal ka rage masa dan kirista ya karbi zumarsa da takaddar da Imam al-Auza'i ya rubuta masa bai tsaya ko ina ba sai zuwa ga wannan sarki da yake karban haraji a gare shi ya bashi takadda yana budewa sai gashi ya ga takadda daga Imam al-Auza'i yace a rage masa kuma sai aka rage masa rahimahullahu wa hasharana fi zumrati malam yace Allah ya masa rahama Allah ya tashe mu cikin jama'arsa abin da za mu ɗauka cikin wannan hikaya shi ne abuwa kamar haka ashe malami ko shugaba mai adalci mai kyakkyawar karantarwa hatta wanda ba musulmi ba ma yakan iya zuwa wajensa ya nemi tallafi da agaji a gare shi akan al'amuransa na rayuwa abu na biyu ba laifi ba ne idan kirista ya zo ko ba yahude ko wani kafiri ya zo neman tallafi da agaji gare ka ko wata alfarma kai masa hanyar wani abu ba laifi bane dan kai mai ya zo yana cikin kunci yana cikin wahala ko yana neman wani abu kai kuma kana da hanyar da zaka taimaka masa sai ka taimake shi ya je ya samu wannan abun ba laifi kai ba kayi da'awa dan zai iya yiwa wanda ba musulmi ba wata ran ya zo ya nemi wani taimako a wajen ka ka bashi babu komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahudu nasara suna zuwa su ci abinci a cikin fudar sa da yake cin abinci kwanan da ya sa yana cin abinci sai wanda ba musulmi ba ya zo ya sa hannu shi ma ya ci rabansa idan ba su da lafiya yakan je ya gaishe su da awace so haka malamin nan ya rubuta abu na uku wannan yana nuna cewar malamai din a da suna da kima da daraja a idan shugabanninsu malami yakan iya rubuta takarda wa shugaban ƙasa ko wani gwamna ko wani abu ba sai ya mai magana ba kawai takarda zai rubuta in ji ni daga gare ni abu kaza da ake yi a yi kaza kuma take zai yi ko shi gwamnan ko shi shugaban ƙasan ko shi sanatan ko shi waye ko shi daraktan ko shi waye zai yi kun san me yasa zai yi daman malamin bai nuna yana buƙatar wani abu a wajensa ba ba malami ne mai bambadanci ba ba malami ne maroki ba ba malami ne da yake bin gidansa yana roƙonsa ya bashi wani abu ba to da Allah zai taimaki malamai Allah ya tsaye da su da tsayuwarsu ba su kwaɗayin abin da ke hannun wani gaskiyar ita ce a gabansu karantar da mutane ilimi da addini shine a gabansu to da za su fi kima za su fi daraja a idan mutane ma duk lokacin da mai karantar da mutane ya zama shi fi kowa kwaɗayi to an shiga uku haka kuma kima zubewa take akwai waɗanda suna shiga rigar malintan suna ɓata harkar malintan akwai na Allah kam tabbas suna nan da yawa malamai na Allah wanda Allah ya zaɓa suna nan da yawa akwai kuma ga sunan ga sunan Allah ya sauyi so ya kamata a tsare kimar ilimi da darajar ilimi don saboda idan malami ya ba da saƙo ya ce kaza za a yi to a yi kaza ɗin saboda an san ko ya nemi bukata ba bukatar kansa ya nema ba bukatar al'umma ne bukatar jama'a ne bukatar musulunci ne so kuma abu na ƙarshe wannan yana nuna su sarakunan daɗin suna mutunta masu ilimi yanzu in ka rubuta takardar kafin ta bar hannun 'yan jagaliya ma ta gama jijjigewa gaba ɗaya kafin ka ce za ka gan shi ma tashi hankali ne saboda daman baya ganin kimar ka ballantana har ka nemi ka gan shi ya ganu amma in kana da kima to neman ka ma zai amma in baka da kima fa yanda kowa zai wahala kai ma haka zaka wahala saboda baka da kima a wajensa abu na ƙarshe shine tsarin da ake tafiya daman kusan zaka iya cewa ba tsari bane da aka nuna musu mutunta masu ilimin sai kaɗan daga cikin su akwai tabbas waɗanda suna ganin kimar masu ilimi suna ganin kimar malamai wasu kuma ba sa ganin kimar malamai wasu sun musu kuɗin goro sun bata su wani malaman bid'a ne kwadayayyu su suke tattare da shi kullum suna roƙonsa suna masa bambadanci suna masa ƙarya to ya ɗauka kowane malami ma mai wa'azi shi ma haka yake to shi uzurin da za a mai kenan wani kuma daman ɗan duniya ne tantiri ne kawai ba mai gaskiya ba ne ba daman harkar ilimin ma ba ta gabansa in ka ga yana neman malami ra'ayi yake nema kawai an mai da malamai ruwan kashe gobara yayin da ake buƙatar ƙuri'a za a neme su za a je har gidajensu za a nemi tallafinsu tun da lokacin zaɓe ya kusa yayin da ake so su yi wani abu to za a neme su amma yayin da aka gama aka samu abin da ake so to ba a kula su sai a ta yanke shawara da abubuwa ba a kula su akwai masu mulkin da komitin baya kiran malami duk jiharsa gaba ɗaya ba wani wanda ya isa ya kira shi mitin da sunan malamin addini ya nemi shawararsa in kaga sun nemi malamai to gari ya rikice ana so a yi hudubobi a ja hankalin mutane a ce su yi haƙuri ka su yi bore to a lokacin za a kira malamai a ce ana son ganin su amma yayin da suka zo kasama abin da za su kasama yanke hukuncin da za su yanke hukunci akan wani abu nasu ba sa tuntuɓan kowa kuma ba sa neman shawarar kowa abin da suka ga dama suke yi to alamar mai mulki mai rabo mai mulki mai dacewa shine mai mulkin da yana tuntubar masu ilimi a cikin harkar gudanar da mulkinsa to sai ya fi samun nasara a cikin mulkinsa sai ya fi samun dacewa kuma ko da Allah ya jarabe ka da waɗanda suke kwaɗayayyu ne a gindinka to kar ka ɗauka kowa haka yake akwai wanda kuma ba kwaɗayayyen ba ne akwai wanda baka taɓa ganin sa ba a gidanka akwai wanda kai ka san baya neman wani ba a wajenka gaskiya kawai yake bukata gaya ma to wannan nemo shi ake yi sai ka nemi shawararsa haka ake yi yanzu ku duba Imam al-Auza'i takarda kurin ya rubuta ce ga abin da za a yi kuma aka yi Allah ƙara mana daraja da kima malam yace ibadallah mau'iza yana so ya rufe babin fasalin da wa'azi tadabbaru al-awaqiba wahdharu quwwat al-manaqib wakhshaw uqub al-ma'aqib wa khafu salb al-salibi فإنه والله طالب غالب أين الذين قعدوا في طلب المنى وقاموا وداروا على توطئة دار الرهيل وحاموا ما أقل ما لبثوا وما أوفى ما أقاموا لقد وبخوا في نفوسهم في قعر قبورهم على ما أسلفوا ولاموا يا كوباين الله كرنك فتنا نن كرشنكو duk mai hankali da ya san ya kamata to yana tuna yaya ƙarshensa zai ƙare ita mutuwa da kake ganin ta ba ta yin sallama ba ruwanta da shekarunka da yarantarka ai kai yaro ne bari ta kyale ka ba ta tausayin tsoho wai dan tsoho ne bari ta dan bashi ya huta ba ta tausayin yanzu yanzu ka fara tara duniya bari a kyale ka tara ta a'a yanzu ka fara mulki a'a yanzu ka shiga jami'a a'a yanzu ka fara kasuwa a'a baka dade da yin aure ba a'a yanzu kika tashi a'a yanzu yarinya ce ba ruwan mutuwa da wannan in ta zo ɗiba kurin take ku rinka tunanin awaƙib ƙarshen ku wanda duk yake so ya samu nasara a rayuwarsa to rinka tira ƙarshen sa idan kana tuna kwanciyar kabari kana tuna hisabi kana tuna lissafi to zaka fi gyara sallarka za ka fi gyara nafilarka za ka fi gyara karatun ƙura'aninka za ka fi zumunci za ka fi aikin ƙwarai za ka fi gyara aƙidarka ku nisanci ƙarfin matsayi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku daraja ya ba ku wani matsayi ko kana shugabanci a wani wuri ko Allah ya baka dukiya ko sarauta ko mulki ko matsayi a cikin al'umma kada wannan abin ya ruɗe ka ku ji tsoron uqubar ƙarshe uqubatul ma'aqib Allah yana da uquba da ya tanadar zai yi wa waɗanda suka saba masa masu takabburanci da jabberanci da girman kai da nuna isa Allah ya musu tanadi da zai maganin su kuma kafu salbas salibi ku ji tsoron fusgewar mai fusgewa mutuwa da ranka a hannunka kana jiye da shi kana tafiya sai sai a zo a fusge maka rayuwar Allah shine salibun ko mutuwa ita ce za ta cire ma ta raba ka da rayuwarka ku ji tsoron mutuwa yanzu ne kake wani yace wallahi fa innahu wallahi talibun ghalibun me nema ne kuma mai rinjayi mutuwa ba ta taɓa neman wani ta kuskure ba, ba ta felin. In dai ta tabo sai ta yi sai ta bitin target. In dai an turo a neme ka, wallahi sai an same ka. Aina alladhina qa'adu fi talabil muna wa qamu. Ina waɗanda suka zauna sai tara buri, neman a tara duniya, suka tashi suka tsaya tsayin daka ba bacci ba zama. a haɗa can a haɗa nan yake halal yake haram a yi cuta a yi zalunci a yi ta'addanci a yi barna a yi ta'adi sun manta da kwanciya sun manta da kubucewar numfashi duniya ce a gabansu wadaru ala tauti a darin rahili wa hamu suna ta kewaye suna ta shimfiɗa wa gidan da za su tafi su bashi shi ka kashe kuɗi akan gidan da aka tafi ka bashi ka tara ka jama'a ka haɗa wani yake cewa ai shi wallahi a rayuwa ba abin da yake jin daɗi irin ya ga yana kashe kuɗi yana ta gini kawai shi fa baya so ya zauna baya gini wallahi tallahi da ya gama wannan zai kama wannan shi kawai abin da yake so ya ga yana ta aiki kawai an rushe nan ana gyarawa an kashe kuɗi a nan ana kawo ƙasa ana aiki kawai shi a rayuwarsa abin da yake so kenan a ta ginawa ana rufewa a ta ginawa ana rufewa a ta nuna masa a hoto sun tara sun tara sun tara ba su tara kwanakin da za su zauna a gidajen ba da kuma kwanakin da za su ci dukiyar da suka tara ba wala akwai wanda fa saboda tsabar kadar sai dai aje da bidiyo a je unguwa kaza ga gidanka nan a ɗauki hoton gidan a shiga ɗakuna a ɗauka an yi an yi kilif ɗaya sai a aje sai a daɗa tafiya wata unguwa a ɗauki hoton layin a ɗauki lambar gidan a ɗauki hoton gidan a nuna masa ɗakuna daban ɗakuna da waye da sauransu a daɗa rufewa a tafi can garin a je a ɗauko masa a tafi can a je a ɗauko duk abu a rubuta a takarda a sa masa lamba sannan ga bidiyo a bashi saboda ba shi da lokacin da zai zaga ya bi waɗannan gidajen da ya saya ya kama duk ya biya sa kwado ya rufe su in an yi magana shi alhaji ne mai kadara amma akwai kanin uwarsa yana cikin mugun talauci an kore shi a gidan haya ya zo neman taimako sai dai hakuri lallai rayuwa ta hakuri kaza kaza kaza ba zai taimake shi ba saboda kuɗin nasa ba na taimako ba ne kai me yasa ba za ka yi hakuri ka ba shi ba akwai wanda aka ce malam saboda tsabar tarawan da yaransa suka gano abin yayi yawa sai su sai masa gida miliyan kaza bayan watanni kuma sai su dada kawo masa wannan gidan sai ya dada siya kuma da takardun suna wajen su dama su suke za su ajiye su yi filing oya go an filing ai filing ai filing takardun mu na kaza suna nan ko eh alaji suna nan ai komi yana nan filayen mu na kaza ma duk suna nan eh eh alaji yana nan suna duka na tarawa a lokacin yana da ciwon zuciya bai sani ba yana da ciwon kafa bai sani ba yana da hawan jini bai sani ba yana ciwon suga bai sani yana ciwon kaza bai sani ba abinci ma baya iya zama ya ci ya more masa kamar yadda talaka zai tsaya ya daki tuwo duka Allah wallahi malam kana da lafiya aka tuka maka tuwon masara miyar kuka ta ji wake aka baje maka shi malam ai zaka sha mamaki diban sa zaka yi bil haƙi da gaskiya ka cinye shi tas ka ji daɗi ka nemi ruwa ka sha sai ka ji jin ji ka jin ji za ka yi kamar gwamnan jigawa da ƙarfinka za ka ji ga talauci amma Allah ya baka lafiya amma wallahi wani duk abin da aka dafa mai da naman dawisu in ya taɓa nan kaɗan kaɗan ba a ba mu soyayyar kaza ya taɓa soyayyar kaza a ba shi soyayyar nama a banna a bashi farfesu a bashi fefe soup a bashi wane ne duk gashi nama kala kala kala ba dai kuɗi bane duk an yi masa wallahi duk abin da zai ci gaba ɗaya bai fiye ci cinya ɗaya ko cinya biyu ba ya ishe shi sai dai mutum ya ƙare a ɗiban ganye yanda kaga akuya ƙwarai kuwa a haka ake wallahi malam duk inda kaga manyan mutane an kawo abinci wallahi ganye suke ci saboda likita ya ce ko a ci ganye ko a mutu eh ga nama ka ci nama ka more ba zai ciwu ba ya ci mana ya gani ga nama da kitse ga zaƙi ga wane ne ga wane ne sai dai ya ƙare a tattara ɗan zogale salad ne haka ya haɗa da ɗan kokomba ya ci wannan ya ɗan sa ya shinkafa kaɗan ɗan taliya in ya ɗan harada shi kenan ya gama bai isa ya ci ba talaka kuwa ne ma yake a kawo mai farantin a sha mamaki wallahi wala ka ja ka ja ka ja kaya kuma ka kwanta lami lafiya gobe kawai tole zaka nema ka je ka zubar da abin da ka zubar ka ci gaba da harkar ka shi ba ya isa zai isa ba amma duk ba su gane ba shi yasa ita duniyar nan da kuke gani wala duk wahala ne a cikin ta Allah babu abu mai daɗi irin bin Allah a ciki to shine malam yake mana wa'azi ku tara a hankali ku ba a hankali kai da Allah bai baka ba ka gode wa Allah tunda ya baka lafiya wallahi tallahi baka da komai amma kana da lafiyar da daga nan to masha Allah me nake cewa to duk abin da mutum zai yi yayi wa kansa lissafi mai kyau malam shine zai samu rayuwa mai daɗi ingantacciya amma duk wanda ya kuskure ya tara ya tara bai yi wa kansa kyakkyawan lissafi ba to zaka zo ka mutu wasu zo su cinye ga ba lada ga duka da zaka sha daru ala tawti'ati darur rahili wa hamu yace amma kash ma aqalla ma labisu wa ma awfa ma aqamu laqad wabbakhu fi nufusihim fi qa'ri quburihim ala ma aslafu wa lam suna tarawa sun hada amma kuma ba za su dade ba shine ma aqalla ma labisu galiban wallahi malam galiban galiban mutum zai gama haɗawa ya haɗa ya haɗa ɗin amma ina ba zai ci moriyar abun ba yau da na ake gaya mu wani attajiri mai kuɗi ya ce kai lokaci fa ya yi da ya kamata fa tsaya fa more kuɗi na gaskiya dan na ga alamu suna nuna koyaushe ma za a iya yankan tiket na ce to kaga ai mutum ya yi wa kansa ƙiyamun laili ka samu kuɗi baka more ba me aka yi ai ka zama ma ga ka ga kanan ne ai wannan duniyar da take kubucewa da wuri ai duk abin da ya zo ma ka gyara shi kawai ƙwarai kuwa idan ka bari wallahi al'azimu ba lalle ya zama naka ba haka annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallama kun fi kwaɗayin dukiyar da ba taku ba akan taku kowa ya fi damuwa da na banki kowa ya fi damuwa da wanda ya sa shi a ƙarƙashin gado ya ɓoye amma wanda ka ci malabista ko ma anfakta ko ma akkalta fa afnaita ko ma labista fa ablaita wanda ka sa ka more a jikinka ko wanda ka hau abun hawa ko wanda ka gina gida ko wanda kai kaza wannan shine rabanka wancan da ka tara a bankin watakila na magada ne wallahi watakila na magada ne magadan ma kuma ba lalle wanda kake so ba kwarai da gaske ya ce a ƙabari za a tozartar da su za a tabar da su za a kunyatar da su za a musu taubih fi ƙari ƙuburihim a kan mai alama aslafu a kan abin da suka aikata suka tafi suka bari a duniya wala mu kuma za a zarge su da yawa tun daga kabari wallahi za a fara challenging ɗinka akan munanan ayyuka da ka aikata tun daga kabari za ka fara cewa akwai fa matsala kafin fa a tashi kiyama wani yace amma wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيق وأحوال إذام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكيف كه- كأهل الكهف أيقاظ النيام ونبعهم الله كتشا والله da bayi sun san saboda me aka halicce su ai da ba su kishin gida suka yi ta bacci ba da kun san dan me aka halicce ku da kun san me za ku tarar a kiyama to da bacci ma me zai zo muku ba amma mantuwa ne da mu mutum ya zo yanzu yanzu ya je binne mamaci ya binne dan uwansa yana kallo ya fi shi lafiya ya fi shi wadata ya fi shi gana amma wallahi mutum yana dawowa daga makabarta sai zai kama yan katsiya kamar ba shi bane je kabari ya dawo duk wata harka ta kazanta ta cin haram ta cin amana ta yaudara da rashin mutunci kaga mutum yana ciki zalunci dare da rana mutum bai san dan me aka halice shi ba ko kuma ya sani amma ya manta yace wallahi an halicce su akan wani abu ne da idanuwansu da zukatansu sun gani ko kuma idanuwan zukatansu, zukatansu masu gani sun gani, da sun ruɗe, wahamu da sun shiga ishirwa, atishu, ruwa ma ba za su iya sha ba, makogoransu zai bushe ƙarƙaf za su shiga tashin hankali da ruɗu, ga mutuwa, ga kabari, ga tashi, ga kunyata, ga hali na tashin alƙiyama manya-manyan za a gama da shi, mamatun. bayan mamatin sun makabarun akwai shi bayan kabarun sun mahasharun tashi a yi lissafi wa taubikun da kunyata da tozarta a kiyama wa ahwalun izamu da abubuwa manya-manya halaye na tashin alkiyama da za a gamu da su kuma kowa fa sai ya je ba fashi ba wanda ba zai je ba liyawmil hashri saboda ranar tashin alkiyama wasu sun yi aiki suka yi sallah min makhafatihi wa samu dan tsoron kiyama suka yi ta sallah dan tsoron kiyama suka yi ta azumi amma mu yau ga mu nan mun manta da halin magabatan mu na kwarai idan umirna aw nuhina in aka umarce mu ko aka ce kar mu yi wani abu muna nan wato kamar mutanen kafi ga mu a farke amma bacci muke yi ga idan mu kuru-kuru wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud inji qur'ani yace wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimali wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasidi law ittala'ta alaihim law laita minhum firaran wa la mula'ta minhum ru'ba gashi a far gashi idan su kuru-kuru amma bacci suke kamar mutsin ne ai yanzu ga ido har da tabarau rangatsa rangatsa amma bacci kake wallahi saboda sakaci ba ka iya tashi ba da daddare kai dan nafila ko raka abi ne ka nemi Allah ya biya ma bukatar ka ko ta duniya ne sannan da lahira ba ka iyawa mutum ya zo ya kwanta a shimfiɗarsa yadda ka san an ajiye doya ta dubu ɗaya da ɗari biyar ba za ta motsa ba a irin wannan lokaci na sanyi da dare yake da tsawo kai baccin kai baccin kai ta juyi ka je fitsari ka dawo duk da haka sai ka karfe biyu da rabi akwai lokaci ba ma iya fata shi mun manta ka zo ka yi ni cikin wahala buge-buge da zirga-zirga faɗa can koma can nawa ne suke iya yin azumi na nafila a cikin mun rabkana kullun ci muke tunda aka yi duniya aka tashe mu aka haife mu ci muke yi bakin nan baya gajiya a ci a sha a ci a sha a ci a sha ko hutu ma kaɗan ba bakin mana a sati sau biyu ka yi ni ranar litinin baka ci komai ba bakin ya huta ita kanta jakar taka da kake yi mata lodi ta ɗan sha iska ta huta ranar alhamis ma ka yi azumi haƙwaran naka su huta abin taunan ya huta gangan jikin ya huta malamai suka ce azumi yana ƙara mutum lafiya shaidan kuma yana ƙara mutum kasala sai a hana mu ba za mu yi ba da yawa za mu ga gashi nan abin ba da taimako ba mu iya cire naira biyar ɗin aljihunmu mu bayar ga naira biyar ga naira goma ga naira ashirin ga naira talatin amma shaidan ba zai iya barin ka ba da sadaka ba kana ganin mai bara mai buƙatar taimako ba za ka iya taimaka masa ba kana ganin abokinka bai da riga ta kirki da zai saka ba ka iya ɗauka a cikin rigunanka ashirin talatin arba'in ko ƙasa da haka ko sama da haka ɗauki ɗaya ka ce bari ba wannan ɗan uwana ne ya saka kana ganin tsohonka yana rayuwa cikin talauci ba ka iya tanadar sutura ka ɗinka masa ya saka ka ji daɗi ka ce yau ga suturar da ka yi wa ubanka rashin tsoron Allah rashin gaskiya cin amanar Allah cin amanar aure duk datti da kazanta da kasani yana tattare da mu a wannan satin zan faɗa don ya shiga cikin wa'azi mutane su san halin da ake ciki ni dai a karan kaina ni a wannan satin an mun tambayoyi a wannan satin fa ba wancan satin ba akan abubuwa kamar haka wata ta kira ni ta ce ta kama mahaifinta yana zina ita matar aure ne amma ta kama mahaifinta da ita da ƴan uwanta sun tabbatar ubansu mazinaci ne sun masa masifa ai sun masa fada ya rufe su da masifa ta ce ba wai fa labari ba a'a da ido da ido suka ganshi uwarsu ba ta nan ya je ya ɗauko ta yana lalata da ita. Wata ta kira ne ta ce ta kama mijinta, yau shekaranta kusan talatin da kusan biyar da shi, amma ta kama shi yana zina, ta kama shi baya sallah. Ta ce ba taɓa sanin bai damu da sallah ba, sai daga baya ta lura mutumin nan baya sallah. Kuma da idanta ba wai labari aka bata ba, da idanta ta gan shi akan wata mace kamar turmi da tabarya. a gidanta tana neman shawara wani ya kira ni ya mun fatawa ya ce ya kama uwarsa tana soyayya da abokanansa tana neman abokanansa ba wai fa tana neman maza ba a'a sa'anninsa uwarsa take chatin da su tana soyayya da su kuma suna haduwa an mun fatawa shi ba a wannan satin bane a baya an kuma ban labari cewa wata magana ne na irin ta'adi da mutane suke yi wani ba Allah yake cewa malam kenan yace ai abin ya wuce inda kake tsammani an kama mutum ya je ya keɓanta da surukarsa uwar matarsa matarsa ta haihu uwarta ta zo yi mata wanka ya bi ta da daddare ya danne uwar kuma ‘yar ‘yarta matar tasa ta kama mijin da uwarta ta ce yanzu hajiya cin amana da za a yi min kenan. Wannan al'ummar tawa taka irin waɗannan abubuwan fashi ake aikata a cikin gidaje. Yanzu kuna ga manta Allah bai yi nisa ba? yanzu za ka iya jurewa saban Allah ka yi shi hatta ‘ya'yanka su gane kana yi, ba ka ji tsoron Allah ba, kuma ba ka jin kunyan ‘ya'yanka? Ban yi muku maganar neman ‘ya'ya ba, mutum yanzu zai zo ya haifi ‘ya, kuma ya zo i neme ta, la ilaha illallah. Kun gane maganar? Mutum ya nemi ‘yarsa ta cikinsa. duka ba abin da ba a yi to shine abin da wannan bawan Allah yake faɗa amma wallahi law alima al-anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu laqad khuliqu li amrin law ra'ashu uyun qulubihim tahu wa hamu mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa tawbiqun wa ahwalun izamu ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا ka ahlil kaifi aiqazun niyamu يا من بأجزار الخطايا قد تلطخ وبآفات البلايا قد تضمخ يا من سمع كلام من لام ووبخ يعقد عقد التوبة حتى إذا أمسى يفسقك يفسخ يفسخ يا مطلقا لسانه والملك يفسي وينسخ يا من طير الهوى في صدره قد أشش وفرخ كم أباد الموت ملوكا كالجبال الشمخ كم أزعج قوائد كانت في الكبر ترسخ وأسكنهم ظلم اللحود من ورائهم برزخ يا من قلبه من بدنه بالذنوب أوسخ يا مبارزا بالإظام أتأمن من أن يخسف بك أو تمسخ يا من لازم العيب بعد اشتعال الشيب ففعله كوكما ففعله ويؤرخ ويؤرخ والحمد لله دائما أبدا Allah ji ga Imam Zahabi wa'azi ne yake yi ya kai wanda kazantar zunubi ya babbata maka jikinka ya kai wanda bala'i na saban Allah aibu da laifuffuka da bala'in saban Allah ka dulmiya a cikinsa ko ka lulluba da shi in an ce talattaka abin da ka shafe shi ya taba jikinka ya cakuɗa ko ta zammaka ka shafawa jikinka da shi gaba ɗaya ya mai sauraron zancen wanda yake zargin mai laifi kuma yake kunyata mai laifi ka saurara ka ji wa'azin da Allah ya hana, ka ji maganar da manzan Allah ya hana, ka ƙulla tuba, amma yamma tana yi ka ɓata tuban. Shi ne ya aƙidu taubata hatta idan amsa yufassik, ko yafsiku, ga tuban nan ka yi kamar ka shirya, yamma tana yi sai ka rugurguje tubarka, saboda fitinar duniya. Fitinar. fitina zunub an cakuda da shi ya wanda yake sakin harshensa alhali mala'ika yana irga abin da yake faɗa kuma yana rubutawa ya mutlikan lisanahu wal maliku yuhsi wa yansaku kenan ka saki baki zuba kake kana ta surutu ratatatatatatatata ko kana sauraron ƙarya a san akwai wanda kullum sai ya saurari ƙarya akwai shirye-shiryen da ake a kafafen yatsa labarai kowa ya san ƙarya ne ana yi ma daman za ka rinka dariya ka san ƙarya ne a turo wani wawa yana wauta yana faɗin maganganun da ba haka ba ne shi ɗan jaridan yana zunguransa yana ƙara ƙaryar kuma kai ka ɓata lokacinka kana sauraron wannan kullum tambaya kake yau me aka ce ne a kaza wallahi ban samu na saurari kaza ba za ka yi bayani kun sani ba sai na kira suna ba akwai shirye-shiryen da ana yi ku kun san ƙarya ne daga an kira wani ana yabansa abin da bai yi ba ko kun sani yowa ne da yayi kaza yayi kaza shi yayi kaza har ma ya hada yayi kaza nan kaza mutane kaza ya gama musu kaza yayi kaza yan makaranta kaza ya dauki nauyi yayi kaza kuma turo shi aka aka bashi dubu biyar da ɗari bakwai aka ce gashi ya je ya yi wannan abu a sa su ƙarya su yabi wanda suke so su zagi wanda ba sa so duk kirkinka duk mutuncinka za a iya tura wani a garin nan wanda ya iya maganar banza ya ɓata sunanka ya zage ka idan shi ya yi laifi ku da kuke saurara kuna tsammanin kun yi firi wallahi innakum idan misluhum Qur'ani yace wallahi ku da su duk ɗaya ne Qur'ani yace idan ka ji waɗanda suke yaquduna wato fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi suna kukkutsawa ku tashi ku rabu da su sai sun canja zance amma yanzu da kuɗinka za ka sa batir ɗinka ka kunna rediyo ko ka jona da kuɗinka ka kunna rediyo da kanka ko ka kunna wayarka haka za ka ga mutum yana riƙe yana yana yana da labari ina jin labari haka ɗin na ya makale saboda kar ma wani abu ya kubuce masa kuma wallahi duk ƙarya yake ji ko ba ƙarya bane ƙarya ne wani akwai shirye-shirye suna nan akwai waɗanda fa malam littattafai ne ma ake karanta su in mun dawo janibin mata littattafai ne ake zuwa a kawo a karanta musu kuma duk ƙarya ne a ciki saboda ana da manufar canja musu tarbiyya a canja musu tunani a canja musu al'adarsu sai a ƙayata abun a kwaɗaita musu wani ya ce ayin matata tana sauraron shirin nan ko magana ma ban isan mata ba inda na yi magana ba ta da lokacinsa wallahi ba ta da shi sai an gama shirin kaza duk masu shirye-shirye nan duk sun san sunansu amma wallahi tallahi ina gama da zaka ce mata ta irga maka asharatul mubashirin bil janna sahabban nan guda goma da Allah musu albishir da gina aljanna ba za ta iya ba eh eh ko malaman addini da ta sani shahararru guda goma ba za ta irga ma ba amma duk masu wannan labaran da masu yada waɗannan abubuwan duk ta san su wancan wance tana labarai karfe kaza wancan wance ai ita take shirin kaza wani wani shi yake shirin kaza ƴaƴan ku duk mawakan garin nan duk sun san su duk wanda ake sa shi a cikin gidan rediyo wane ne wane duk an san su kun ga a hankali an ɗauke mu daga tunani mai kyau an ɗora mu akan abin da ake so mu rayu to shine malami yake wa'azi a irin waɗannan mutane gashi mutum yana jin fadakarwa amma ina ya saki baki yana ta surutu ya wanda tsuntsun son zuciya ya zauna a zuciyarsa har ma ya yi gida, har ma ya fi da ‘ya'ya, ya man tsairul hawa fi sadrihi kad ashasha, in an ce ashasha ana nufin ina irin gidan tsuntsu ɗin nan, sheƙa, ya yi sheƙa, har ma ya yi ƙwai ya yi ya fi da firar ‘ya'ya, tsabar son zuciyar ya zauna a cikin zuciyarsa daram da kam. ka manta mutuwa mutane manya nawa ta ƙarar mulukan kaljibalil shummakhi masu mulki yadda ka san manya-manyan duwatsu shine aljibalil shummakh mutuwa nawa ta ƙarar da su mutum yana buga mulki yana jin isa da mutuwa ta zo tana ɗauke zance ya ƙare Malam ka duba nawa fa sarki yana mutuwa fa ranar da ya mutu kowane sarki ne kowane sarki wallahi ranar da ya mutu akwai waɗanda wallahi ba sa ba sa bakin cikin mutuwarsa murna suke saboda me su kuma nasu zai yi gaba akwai wanda shi kuma a ranar kwana zai yana farin ciki na yana juyi saboda wani ya mutu in Allah ya sa da shi za a daura rawani daman jira yake yi kuma ka duba malam ko kara ba za a maka ba ko sati mutum bai zai wallahi za a nada wani sai dai in ana shirin kulle kulle to wannan kam ana iya dadewa amma wallahi kana mutuwa yan majalisar nada sarki za su fara mitin kana kabari ko gama ribewa ba kai ba ko kuma ko gama dukan ka ba a yi ba in kai abin duka amma ana tunanin canjin ka a lokacin wani zai zo ya gyara inda ka zauna shi ma a masa algeta a masa mulki ya zagaye gari ya yi hawa ya komai kai ku kana kwance mutuwa kenan mai maganin kowa da kowa mutum yana cikin kasurul mulki gida na sarauta na isa da mulki amma wallahi malam haka mutuwa za ta zo ta rarume shi ta kwashe shi ta tafi da shi kuma a zo a sha biki bayan ya mutu a nan gidan za a zo a yi bikin naɗawa ne a yi kiɗa a yi rawa a karya ƙashin kaza kai kuma kana kwance ya ilahi ya Allah ai duniya in baka fahimce ta ba za ka wahala irin waɗannan maganganun ba son su ake yi ba amma haka za a yi ta loda su a yi ta karba a yi haƙuri mutuwa nawa nawa ne ta girgije filoli filoli foundation foundation manya kafafu a bayan ƙasa kam az'aja qawa'ida kanat fil kibari tursaku ko tarsaku ta tumbuke abin da ya daɗe da ƙarfi sai ta tumbuke shi yau ina wane baya nan ina su wane masu mulki da sarauta ba sa nan ina wane mai bindiga baya nan ina wanda ake sara masa baya nan ina wanda yake kaza baya nan ka duba in ana raka shugaba ana biyo shi ɗan yadda yake ɗiban iska malam ana rako shi wasu da bindigogi da kaza to ko juyin mulki aka maka wannan masu bindigogin su kuma za su saka a gaba suna zungure kai oya go akwai babban mutum a ƙasar nan da aka zo aka yi masa da su suka yi komai sun yi abin da suka ga dama amma da ta zo ta juya masa da su suke ƙara wa mutum promotion promotion su suke kaza suke cewa ayi ko kar ayi a rufe ko kar a rufe ayi kaza kar ayi da ya kama rashin gaskiya ta juya masa ta kifa masa aka je aka tarar da wata kitimulmura da ya kulla ta rashin gaskiya ta sace-sace da aka zo aka damƙe shi kuratansa aka sa suka raka shi kurata tab aka ce wani kurtu ya yi wulakanci ya ce o yana go kurtu in gaya maka wanda wannan kurtun ko ganinsa bai ya isa ya je abuja ya gan shi amma shi aka sa ya kora shi gashi ana ɗaukan hoto yana wani fareti yana yana yana o ya go an canja jiya fa ko magana zai yi sai an haska shi ana nunawa yana magana sai an buga a jaridun ƙasar nan gaba ɗaya amma yau ga kurtu ya zo yana kaɗa ƙiyarsa ya zungure shi da gindin bindiga ce wato duniya kenan in kana kai ne ake yi da kai kana sauka zancen ka ya ƙare wallahi ba kana ana musu jiniya ana musu kaza an sun zo a tashi a miƙe ana kaza kaza ana waye ba suna sauke shi ko ana ba da labarin kotu ta sauke shi an sauke shi zaɓe bai ci ba kowaye da sauransu da je ka gan shi yadda zai zama abin tausayi waɗannan mutanen dai su ne wani bawan Allah ya ce ka ai da muna cikin mulki waya ta kashe ta nake kullum ba na buɗe ta sai karfe goma sha biyu na dare ko kaza in ga wayoyin da zan iya gani in ɗauka na kira amma yanzu tunda muka faɗa zaɓe haka zan tashi in sha bacci da safe na yi na yi na yi ta juyi a zahar ɗin ta ƙi in tashi waya ta abu ɗaya ce in duba in duba in duba ya ce Allah ko mutum ɗaya ba wanda ya kira ni saboda ba harka a hannunka ko kiran ka ba za su yi ba Allah nake gaya muku kuma na gaya muku sunan wanda ya wannan abin za ku sha mamaki ya ce sai ya kai karfe biyu wai sa bace ringe mu ba wanda ya kira shi sai dai yaransa ƙanana in suna nan ba su je makaranta ba su yi ta zirga-zirga ya ta hira da su ba inda za shi a wanke mota ta zauna ba inda za a Allah Allah yake a gayyace shi ɗaurin aure ya ɗan fita ga mutane kana kai ne suke yi da kai ana sauke ka zancen ka ya ƙare musamman kuma in ka sauka ba nauyi baka tara kaya ba haka ne bada ba haka suke faɗa ba mutum ya tara kaya mai yawa to zai samu yan abin nan amma in suka fahimci kai satar ma baka iya ba ka sauka ne haka a bushe zaka ga bushewa ta musifa Allah ya sauke mana to mutuwa ta girgije abubuwa masu ƙarfi ta zubar da su wa askanahum zulmul luhudi min wara'ihim barzaku mutuwa ta zaunar da su a duhun kaburruka ga barzaku a bayan su ya wanda yake zuciyarsa da gangan jikinsa ya lalace da ƙazanta ta zunubi, ya man kalbuhu min badanihi shi biz zunubi ausaku, ya ɓata zuciyar, ya ɓata gangan jikinsa da datti. Ya wanda yake fuskantar Ubangiji da manya-manyan laifuffuka, kana da amincin Allah bai zai kifar da kai ba, ko ya shafe ka a bayan ƙasa. ya mubarizan bil izami a ta'amanu an yaksifa bika ko yuksafa bika au tumsaka ba ka jin tsoro kana da garantin ba za a shafe ka ba ko a nutsar da kai ya man lazama al'aiba ba'da isti'ali shaibi ya wanda ilazimci aibu laifi bayan furfura ta bulbulo maka ga furfura a fuskarka a kanka a jikinka amma ka lazimci aikata laifi da zunubi to aikinka ana nan ana rubuta mai tarihi fa fi'luhu yu'arrahu duk abin da ka aikata ana rubutawa da kwanan wata da komai da kanka a kiyama zaka zo a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba mala yace walhamdulillahi da'iman abada al-kabiratu thalitha wa 30 babban zunubi na 33 tashabbuhin nisa'i bir rijali wa tashabbuhir rijali bin nisa wata qadiyya yin kama da mata ko mata su yi kama da maza namiji yayi ta sha'awar ya mai da kansa mace yayi ta kokarin kamanceceniya irin na mata ya rinka daura dan kwali yana saka jambaki irin na mata yana daura zani yana gantsara irin na mata in zai zauna kamar mace in zai tashi kamar mace in an yi kaza kamar mace wannan bala'i ne hadari ne haka kuma macen da take mutarajjila tana kokarin ta da kanta kamar namiji tana saka kaya irin na maza tana mu'amala irin ta maza ita tana kyamar wai dan me yasa ta zama mace ta fi sha'awar sifa irin na maza shi ma nan masifa ne kuma bala'i ne fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijali wal mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa Allah ya tsinewa mata masu kama da maza da maza masu kama da mata wannan hadisin bukhari ne da tirmidhi suka rawaito da abu daud tsinuwa da la'anta malam idan an ce Allah ya tsine maka wato Allah ya nesanta ka da jin kayinsa da rahamarsa gaba daya babu kai ba rahama babu kai ba jin kai wa fi riwayatin la'ana Allahu ar-rajulata min an-nisa Allah ya tsine wa matan da suke kokarin mai da kansu maza hadisin Abu Dawud Albani yace sahihi ne a cikin Sahihul Jami' wa fi riwayatin qala la'ana Allahu al-mukhannifina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa'i Allah ya tsine wa ‘yan daudu cikin maza shi ne almukhannifin ‘yan daudu, duk wanda ya mai da kansa ɗan daudu, to da mutarajjilat minan nisa da matan da suke ƙoƙarin mai da kansu kamar rijal, kamar maza. ‘Yan daudu kala-kala ne, akwai ɗan daudu wanda mu a Hausa muke ce da shi ɗan daudu, za ka ga yana maganan mata, abubuwansu muryarsa gaji kamar ta mace, wanda Allah haka ya yi shi. haka kawai ya ji muryarsa take ta mace to wannan fa ba shi ake nufi ba akwai dan daudin da yake sha'awar ya ga kamar mace suna nan da ƙungiyarsu da ainihin wato irin mu'amalolinsu da suke yi da neman junansu da suke yi da kuma bayar da kansu ga maza akwai mazan da suke neman maza 'yan daudu kamar suna neman mata fasad barna to wannan sana'ar mutum ya yadda cewa shi dan daudu ne yana harka irin ta mace kaga yana daura zani yana tafiya ya daura dan kwali da wai da sauransu akwai wani akwai wani yaro abokin mu ne da muna yara a makaranta yayi fito irin wannan ka ayya da ku a wajen mu ai duka muke masa muna yara ne bakar kuma hukunci irin muna makaranta da an zo ko aji ne ana taba shi ne he kamar wani abu ko dan taba shi kai wallahi sai kana taba shi sai ya karye wajen sau uku sai ya rinka abu kamar mace wani lokacin idan zai tawo makaranta wallahi zani yake ɗaurowa mu ko in mun ganshi muna yara mu haɗu mu ta bashi kashi mu da kashi ya daku amma kuma duk da haka sai ya sake gobe in abinci ya zo haka yake ɗabi'arsa mun rasa yadda za mu yi da shi kuma son harkar yake sosai in an zo ana biki irin na 'yan dauda sai dai ganshi a tsakiyarsu Allah sarki kai Allah mana afuwa muna yara wallahi a makaranta ina tunawa wato ba ma so mu ga yana yin abin amma ba zai daina ba taurin kai ne da shi ajin mu ɗaya da shi to irin wannan ɗabi'a in dai mutum yana da ilimi ya sani ya mai da kansa ɗan daudu to kaji tsinuwa ce a kansa almukhannisin malam akwai waɗanda fa har fiɗiye kansu suke yi har fiɗiye kansu suke yi su mai da kansu kawai su ba maza ba saboda tsabar sha'awar harkar daudu akwai waɗanda suna buɗe gidajen abinci suna sai da abinci idan ka zo wallah baka ce namiji bane zai yi kwalliya ya saka jambaki da gazal ya ɗaura ɗan kwali ya sa bireziya ya cika ta da soso wallahi lazim mala ya ɗaura zani ya ɗaura lalle ya saka zobe a hannunsa raka cam yana zuba abinci kuma wallahi namiji ne kai har sunan mata ake kiran su shi haka ne sunan mata sunansa Adamu amma wallahi sai ya juya ana ana kiransa Adama haramun ne wannan haramun ne ni dai na san wannan amma ba zan iya tuno mace da take kokarin ta mai da kanta namiji ba ban ce babu ba akwai ana samu wasu matan za ga ga tana hula ma za ga ta sa hula zan da bukar ta yi abin nan ta kamar namiji ta sa babban riga ta abin nan komai nata na maza harkar ta motsinta na namiji duk wanda ya kuskure ya aure irin wannan ai da kai da wanda ya aure itacen dabino baka da bambanci to ba ta ai ba mace bane wannan ai tun da rijila ce rajila ce minan nisa to illar shine la'anta da annabi yayi yani allati yatashabbahna birrijali fi lubsihim wa hadithihim malam ya fassara mana abinda ake nufi masu kokarin kama da maza a wajen suturar su da kuma zancen su kenan ko wando mace za ta sa to tayi kokari ta sa wandan maza mata kun san akwai wandan maza akwai na mata ko wandan maza ga inda yadda ake dinka shi wandan mata ga yadda ake dinka shi riga ma din akwai doguwar riga ta mata akwai ta maza to kada namiji ya je ya sa tela ya dinka masa shaf din riga ta mata ko kuma mace ki je ki dauki wandan mijinki ki saka ba na mata ba wandan mata daban rigar mata kuma me daban komai akwai bambanci ina jin hatta kalmi ma ana bambanta in dai banda silifas ba shi ma silifas din wani ana dan bambanta koya in na mace ne sai a yi shi da wata alama haka da sauransu so namiji ba a so ya rinka shiga irin ta mata mata ma ba a so su rinka shiga irin na maza Abi Hurairah ya rawaito yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-mar'ata talbasu libsata rajuli Allah ya tsine wa macen da take saka sutura irin ta maza, tana shiga irin ta maza, warrajulu yalbasu libsatal mar'a, haka macen da take sanya sutura irin ta mata, afwan namijin da yake sanya sutura ko yake shiga irin na mata. Wani hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito. Yace fa idza labis labisatil mar'a ra'a ar-rajul azzi ar-rajul min al-maqalib wal-farji والأكمام والضيقة فقد شابهت الرجال في لبسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أي رضي به لم ينهها لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيه عن معصية الله وعن المعصية لقوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة أي أدبوهم وألموهم ومروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله كما يجب ذلك عليكم في حق أنفسكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته الرجل راء في أهل بيته كو في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة والرجل راء في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا هلكت الرجال حين أطاعوا النساء وقال الحسن والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله تعالى في النار تافه da wani babban karatu akwai aiki babba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda riwaya ta zo a cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito Allah ya tsine wa mace da take shiga irin ta maza maza da suke shiga irin na mata mun karanta to fassarar hadisin shine idan mace ta yi ziyir rajul ko ziyir jal shiga irin ta maza kwalliya irin ta maza irin kayan da ake sawa da wuyan riguna ne da ainihin wato hannun riga da kuma duk abin da ake na nau'i na ɗinki idan mace ta yi irin wannan to hakika ta yi kama da maza ta saka wando irin na maza ta saka ainihin wato riguna irin na maza da huluna irin na maza to la'anar Allah ta riske ta da la'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wali zawjiha ma haka mijinta shi ma an hada da shi wai ko matar aure ne idan ta yi wannan abin mijinta ma shi ma an hada da shi idan amkana ha ya ba ta dama ta yi haka ma'ana yana kallo bai hana ta ba kaga illar kana ganin mace tana barna baka hana ta ba kenan sai ka zuba ido ah no no ka kyale su kar no ya just ka zama mai hakuri kau da kai kai waye waye da sauran tana saban Allah wai ka zama mai hakuri ana yin hakuri ne in ta saba maka kai amma in ta saba Allah dole a faɗakar da ita a ja mata kunne kuma yanzu mace ma a wannan zamanin in ka kuskure ta gane in ta yi laifi ba ka mata faɗa ai a ƙasa za ta ja ka sai ta rugurguje gidan nan gaba ɗaya kana nan kana zaune kana cewa wai ka yi haƙuri akwai abin da ake haƙuri a ƙyale akwai abin da sai an yi faɗa an gyara ku san da wannan ko in ya batta walam yana ha bai hana ta ba saboda an ce ma'amurun bi taqwimi hayi ya tsayar da ita kula tarbiyarta akan da'ar Allah kuma ya hana ta amma asiyatillahi ta'ala saboda Allah ce ko anfusakum wa alaikum narun waquduha an-nas wal hijara ku kiyaye kawukan ku da iyalin ku daga wuta makamashinta mutane ne da duwatsu ai ku musu ladabi ku karantar da su shine ma'ana ku anfusakum addibuhum ku musu ladabi wa allimuhum ku karantar da su ilimi wa muruhum bi ta'atillah ku umarci iyalin ku da yi wa Allah da'a wanhauhum an ma'siyatillah ku hana gidanku saban Allah ku daina bari ana kallon fimafimai a gidajenku ku daina bari ana jin kaɗe-kaɗe a gidajenku ku daina bari ana bayyana tsiraici a gidajenku ku daina bari maza suna keɓanta da mata a gidajenku ku daina bari duk abin da Allah baya so ana yi a gidajenku iyalanku suna yi ku daina bari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ku kula da kawukan ku kuma ku kula da iyalanku annabi ya ce dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku akan kiwon da aka dora muku mutum mai kiwo ne akan iyalinsa kuma wallahi sai an tambaye shi akan iyalinsa ran tashi alkiyama ya zo daga manzan Allah sassan ya ce, Ai, maza, ai sun halaka lokacin da duk namiji ya bi mace a kan sabon Allah to ya halaka. Ala halakatin rijalu, shi ne a nisa. Ko Allah halakatin rijalu, shi ne a nisa. Tambaya, an ya zo a babin tambaya kenan. da wannan hadisi Imam al-Hakim ne ya rawaito shi da Imam al-Tabarani al-Awsat da'afa wal Albani rahimahullahu ta'ala a cikin da'if al-jami to amma dai abin da dai ake nufi bai kamata namiji ya zuba ido ya kyale matarsa tana aikata saban Allah ba daidai bane Imam al-Hasan al-Basri yake cewa wallahi duk wanda ya waye gari yau namiji ne yana bin ra'ayin matarsa akan abin da take so na saban Allah wallahi sai Allah ya jefa shi a cikin wutar ran tashi alƙiyama illa akabbahu Allah ta'ala fi nari duk wanda ya zuba ido ya kyale iyalinsa tana aikata abin da ta ga dama to sai Allah ya zuba shi a cikin wutar ran tashi alƙiyama to kaga wannan babban hadari ne in kai wasa matarka ita ce za ta zama sababin shiga wutarka ga sallah ga azumi ga tsaye da gemu ga zuwa sahun gaba a masallaci amma in ka je gida sai yanda aka yi da kai kana ganin mace tana ta'adi ba za ka yi mata magana ba ta saba wa Allah ta fita lokacin da ta ga dama yanzu wani za ka ganshi mai addini da gemu da komai amma zai fita unguwa da matarsa ta caɓa kwalliya ta rambaɗa hoda ta cire hijabi da niƙabi ta matsa jikinta ta ɗangale zaninta ko ta sa matsatsan kaya ya shiga da ita wancan shagon suna sayayya sai ka haɗu da shi kuma ka ganshi a masallaci tsawon gaba gasar rogo to ina sunnan taka take ko mutum kaga da addini da tsoron Allah amma in kaga ƴaƴansa yanda suke shiga mata ko kare ba zai ci ba ba za ka iya magana ka ce a sa hijabi a gidanka ba balagaggun mata suna fadda tsiraici ko kai matashi ne a gidanka akwai kannanka akwai waye waye mata kana iya tsawata musu kana gani suna abin da ba daidai ba an halaka tunda an zuba musu ido an kyale su saboda sun je boko sun je makaranta sun zama wayayyu ta zama wayayya idan ta ya bude musamman a biki in ka ga barnar da ake an zo biki wato wani abu yana bani mamaki wallahi su zauna matan nan a gidansu suye su su yi abin da za su yi na kwalliyarsu da adansu amma mace ba ta ji yadda ka san sukanta ake yi in ta fitar da tsiraici a jikinta in dai bata fito namiji ya ganta ba ba ta da natsuwa haka za ka gan su ga sunan wallahi wasu malam adam ma ba a iya ba ni mamaki nake ana birni amma ba a iya kwalliyar ba ka ga mace ta zo ta ramba da ko da na yadda ka san bunsuru ya shiga cikin toka wallahi rakacau abin an zuba shi haka ga wani jambaki ya ja ya abin nan da sauran babu kyan gani kuma wai sai an saba wa Allah ko alwala ba sa in suka sha wannan hodar ba sa yi in sun yi shi tun da safe wallahi ba azhar ba la'asar ai dan mutum an matsaye jiki an saka wani kaya a tamfa mai mugun araha an saba Allah da ita dama mai dan tsada tsada ne wata kila dama dama wata kuma ma ba abin da za a gani a jikin babu ka rasa ka kasa gane wannan wai mai take so ita ta nuna ne a gani ma gaba ɗaya ma babu amma bata gane ba shedan ya zayyana mata aikinta na ma rufa kanki asiri kika kika rufe jikinki in a gida ne ke da mata yan uwanki babu laifi tsakaninki da su amma namiji ku zo taro cikin maza ba ku ganin sun ana taro ko ana wani abu sauran ka ga mace ta fito kamar za ta gutsire ita kadai kekkekel kekkekel kekkekel kekkekel tana tafiya abin tausayi ana ta rubuta muku laifi ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara mata suna son kwalliya ba yadda za ka raba mace da kwalliya awa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin amma in ba a taka musu birki ba za ka sha mamaki abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh